عن عائشة قال عن عائشة قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسلم المؤمنين إيمانا waɗanda suka fi cikin imani cikin mummunai a sanuhun kuluka su ne waɗanda suka fi sauran can ɗabi'o'i wa'al a hasanahu kulukan wa'albafahu bi'arari su ne waɗanda suka fi can halaye suka fi kuma tausasawa iyalinsu ana magidanta wadanda suke kyautatawa matan da 'ya'yansu ba ta nufina musu magana cikin sauki komai cikin sauki ke kyautatawa matansu da kuma 'ya'yansu rawar kiri aidan kiri ne rahoto shi wani da hadisi da bi a sharar laifi shi ne hadisin da turmudi ya yi ishara saboda turmudi idan ya rawaito wani hadisi zai ishara zuwa wani hadisin da zai rawaito a nan gaba har zai yi ishara zuwa wasu hadisan da ba shi ne ya rawaito su ba shi ne ake cewa sina'a ce ta takariji a wajen al'imam turmudi an turi daga buhuri الإمام الكبير الشيخ محمد بن مسلم فرقا وليا أمثال المسمى الأعلى كمان بسينا أن بكر الشيخ فرقا من أمثال القرآن الجيد دا فيكم الإمام الكبير شيخ فرقا من دا يسارة المسمى الأعلى صلى الله عليه وسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل addini kulka yace kowane addini akwai ɗabi'a hali mai kyau ciki wa kulukul ikidali hali mai kyau na musulunci alhaya shi ne kuma sun ake cewa ummul akhlaqi da ko ra'atul akhlaqi kunya saboda in kana da kunya kunyar zai janyo maka ɗabi'o'in halaye masu kyau da yawa saboda mai kunya ba zai yi karya ba saboda kada ya ci kunya mai kunya ba zai ci amana ba saboda kada ya ci kunya mai kunya ba zai yi rowa ba saboda kada ya ci kunya duk wani ɗabi'a marar kyau kunya tana hana wannan ɗabi'a daga bisani tana da kuɗi ɗabi'a halin kunya to tana da dukkan halaye kyawawa nisa musulun sallama ya ce duk addinai da suka gabata suna da ɗabi'a mai kyau halaye kyawawa to halaye kyawawa ko ɗabi'a hali mai kyau na addinin musulunci shi ne alhaya shi ne mafi cewa la imana da man la haya a lafazin muna cewa alhaya kullu ko hayi in dai kunya ne dukkan sa alkhairi هو شيء يكون لابد يتبين على قوله فكر أشيء مسافة قوله وليس على قوله مسافة دمنا يتبعون يكون لابد رواه ما جاء ابن ماجه لغيره عن ابن عمر انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار ما كنت تشيك عليه من صلى الله عليه وسلم sai mutum daga an tsarawa sai ya zo wa sallama da nabi sallallahu alaihi wasallama ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ثم قال يا رسول الله سمعت يا من تعالى أي المؤمنين أفضل والمؤمنين بدرجة قال سيأتي أحسنهم خلقا شيني مؤمنين ليأتي سولا مؤمنين كان حالي والشيطين يأتي درجة قال سيدي فأي المؤمنين أكيد فلنكما والمؤمنين يتي وايو ويتي عنكم أي ثم يوم قال سيدي أكثرهم للموت ذكرا وندي قوة وايو قول ذي قوة عنكم cikin mummunan shi ne wanda ya ci su tana mutuwa abin da ya fi su ba ya fi su hankali shi ne tana mutuwa ɗan koyaushe zai da zarci ayyukan alkhairi kada saboda kada mutuwa ta rike shi a cikin wani aiki wanda bai dace ba to saboda haka ya fi su hankali ya fi su wa ahsanuhu bima ba'dahu i'adadan kuma shi ne wani shi ne muminin da ya fi tanadi ya fi tanadi wa abin da zai biyo bayan mutuwa ma'ana ya fi tanadi wa abin da zai biyo bayan mutuwa daga kadari ne hijabi ne duka ma'ana wanda kullum yana shi ibada yana tanadawa lahirinsa abin da zai biya da shi wannan ya fi dukkan tsuwayo da hankali أولئك الآتيان بين بيتك وين منسوني مع سبعي أقول لك تنمو ينكا تعرف بإنكا دبارك عداشنكا أقول لك إني وعيو يشيني بوعيدون ويشيني كتار دعوة تنكا أتيدا daga kabari zuwa gaba ba za ka samu matsala عن عبد الله بن ابي الحسين عن كعب بن أجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة يجي نونا مكم نفسي يجي حالا من تهل الدنيا والآخرة من أطاع من ظلمه وأعطى من حرمه ووصل من قطعه حديث بشيء متكرم شعبايا شيء وزا وياك وولد يزعل شيش يبا وولد يحنى شي يسار جنس وولد ينتي مشي يسار جنسا كن بايا كل كل شي بايا باكا كباشي يزا كيكا كيكيشي لا كرامة لا كل كيكا gayyace shi ba karama wanda su ne mafificin ɗabi'o'in kyawawa na duniya da lafiya عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من اخلاق العرب فتجيئوا بلاد سنة كم حالة إلا ربا وتلك المسلمين وبما من أمور الدين su kuma halayen da guda biyu suna daga cikin ginshikai na addini an ce ginshiki a mus gobanni ko tsarni wanda in aka kafa rufa rufar yake kai yadda idan tsarni ɗaya ya fata ban zai fata abin da ake nufi da tsarnin addini ko gobannin addini wanda addini su suka rike addini yake tushe kuna an tada unguma kuna dabtar ku basu ku daina mu'amala da su a nan ba an tada unguma ba ba an tada tada unguma daga wada'a ya da na bai da ka bai halaye ne daga cikin halayen larabawa kyawawa guda biyu su ne bishigai a sasin addinin musulunci amma kuna dabda ku bar su daina aiki da su ila wa ma huma ya rasu da ba da ciki waɗanne halaye ne guda biyu na waɗannan kala da wuce a alhayamu kunya wal akhlaqu karima kunya da kuma dabi'o'i manya manya su ne makarin akhlaqu makarin akhlaqu kuma da aka tsaye da shi abubuwan da yake faruwa da kuma da zuke da duba facebook da duba da social media zuwa yadda yin yanayi da matasa da yan mata suke kashi ba su yin gani wanda idan ba kai dan addini musulunci ya hana ka ba ya kamata ka bar wani abin saboda kunya shige shige iri رواه ابن الأبسية وروى عن أمر بن أبسد وأنبت قال قلت يا رسول الله ما الإيمان ابن أبي الدنيا يا قال رسول الله وسأم بالأبدا يجي قلت يا رسول الله يجي يا مالك الله ما الإيمان منين الإيمان قال الصبر والسماحة كما يلزم تكرار تشيد المعنى إيمان شيء حقولي da janyewa janye haƙƙinka shi ne sama abu haƙƙinka ne ka bar wa wasu kuntu ba an yi imani afdalu sai na ce kuma wani imani ne ya fi kala sai ya ce kulukun hasan hali da biya mai kyau na duk wani da awon da za ka yi na imani na musulunci ba ka da hali mai kyau to da awa ce kawai warawa an abdullahi bin amr bin am ya rawato abun abdullahi bin amr bin am anna mu'az bin jabal mu'az bin jabal arada safaran ya so ya bulaguro فقال سيدي يا رسول الله أوصني kiyama ya ce Allah ka yi in wasiya yayin nan zai yi gida guro kala sai ya ce ubudun ba wa la tushrik bihi shay'a ka bauta wa Allah kar ka yi shi abokin tare da kala ya rasulullah bihi yace ya maki Allah ka kara min wasiya kala idza as'ata idza as'ata fa'ahu idan kai aiki mummuna to take ke wani aiki kyakkyawa wanda zai maye kudinsa sai kyakkyawan ka kawar da kada ya rasu da rayu bidni ya ce ya ma'aikin Allah ka ƙara yi ne wasiki kada wadda fin ya ce ka samu daidaita wani yurzin kudu kuka halinka kuma ya yi kyau التكين دين شيني استقامة شيني شيني فكذي أنتو دا تبيئو المسلمين ما تاريو أكما تاكل ببا مجال مجال فهو يسوء أهلين تقول آمنت بالله ثم استقيم إذن سامي كيني كريستياني to kada ka yadda abokananka makaryata su ne da ke makaryaci tukata mukama ce ko bi amana ne su mai su buga ka ko ci amana ka samu mukama ma'ana ne istiqama babu da ya isa ya canza mishi hali daga halitta mai kyau ka tabbatar da halitta a'a shi ne a nan sai ya haɗa ya haɗa shi da kalma da ya haɗa komai da komai wani shi shi ne wanda ake ya samu istifana kawai sannan ya ce wani yusin kudu kuka da biyar ka halin ka zama hali mai kyau kun baka da matsala da kowa warawa an musala ya tsara rawaito a wajensa a wajen wa a filaji abin al kala ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء من كان صلى الله عليه وسلم هنا يقول في الدعاء يقول لنا شيء اللهم اني اسالك الصحه والعافيه وحسن الخلق لغة الأجنبي تبجد السلامة ضد شيء هو كان علي فإن أن أيضا شيء يتمنى makarin akhlaki amma yana roƙon Allah ya ba shi yana cewa Allahumma inni as'aluka sihhata ya Allah ina neman ina ina roƙarka lafiyar jiki wal afiyata da kuma lafiyar imani an ce asiha lafiya na gobe an ce al'afiya lafiya na imani misali kada ka samu cuta na karya ko cuta na hasada ko murya a jikinka shi yasa ake so a siha a sihatul hissiya wal afiyatu a sihatul ma'anawiyya shine bambanci sannan ya ce wa husnul khuluq ina roƙonka ka bani kyan hali an mu'adi bin jabal qala a a bin aw a a آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب عن كعبة وآخر آخر بالضبط مبتدأ yake wasiki na ƙarshe wanda manzala sallallahu sallama ya nuni wanda daga nan ba mu kara haduwa da shi ba shi ne lokacin da na ɗaura kafa na a kan kirki kan kirki da ake takawa a haukan doki an tsara sai ya ce ni ahasin kudu ahasin kudu baka dinasi ya ma'an da da shagar ya ce ka kyauta da halinka wa mutane ya ma'azin jabal ya ce wannan shi ne hukunci na kace da ya manzo na gaya masa lokacin ya ɗaura wato kafarsa a kan sirri zai haifar da yake rawa da malik ne ya kwanke shi mawafa kan abu zar ya ce ban ba ka lalabu maba'atin da biyu sallallahu alaihi wasallam a kara yayin da ya ji labarin an aiko mun ta Allah sallama an samu sabon annabi manzo sai ya ce kada bi akiri sai ya ce wa dan uwan shi irkam ila hadha alwadi yana nufin makka ya ce ka hau ɗau rakuninka ka hau ka je makka fasma min qawlihi kaji abinda wannan wanda ya fito yana cewa shi manzo Allah ne annabin Allah ne kaji ne yake da fatma ni kauli faraja yaje yaji maganar da manzo yake fara fa kada sai yace ra'aytuhu ya'muru bi makarin akhlaqi sai dan uwan nashi ya zo ya gaya wa shi Abu Dhar ai da naje ne yana umartan a yana albarkar mutane da ɗari'o'i halaye kyawa cewa kudin da yin haƙuri zamo masu kyauta na riƙe amana isa da zuci haka ya fi manzo yana fara wannan shi ne ya zama to sababin musulunta a kudin mutane wanda ya ce tun da yana ba da umarni ɗari'o'i halaye kyawawa da garki shi a zabi Allah da zai yi musulunci tsawon bukari mu'allaka imam bukari ya rawaito da wani wani hadisi mu'alla mana ba da sanadin shi cikakke ba ya yanke sanadi shi ne yanke sanadi a rawaito hadisi da wani ba a sanadi shi ake cewa ta halifi ko Allah عن عائشة رحمها الله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أنا حديث من شيء سوفي حديث ينا من بكاء يوم يوم قيامة يوم ثلاثين القرآن إن بحديث تنبئ إحالة يمكن بحث wanda za a raina shi a ɗauka ba ne ibada ba ne ba ma ta shi ƙur'ani ba ne sai ya ba da mamaki a lafiya sai a kai shi gun jama'a da ɗan ƙur'ani ko kusa da gun ba za su iya zuwa ba saboda shi da kyan halinsa ne ya kai wannan matsayi shi ne mutum ci inda mu'mina mumini da yi kuri su bi musulmi kuri da kyan halinsa zai riski درجة الصائم القائم درجة من عزم كله سنكون من قيام الليل كله ما يلوكي رواه أبو داود أبو داود يروي عن أم الدرداء عن أبي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أم الدرداء ما ترى أبو الدرداء ما ترى تروي رواية على وسلم kada ya ce mami shaiɗi ya ce babu wani abu afkalu bil mizan wanda ya fi nauyi a mizanin auna lada da zunubi domin kiyama min usulin kuduri wanda ya fi can hali nauyi rawan abu da ruku da sirri wanda yana nuna ma mutum ne a ce a lahira ya kawo azumi na kwana ɗari a ɗaura cikin azumi na shida da ya yi na kwana ɗari a ɗaura a cikin wani kuma ya ɗauko haƙurin sakot a ɗaura a ɗaya cikin ɓangaren da haƙurin shi kada yake sai ya ce yi azumi kan kwana ɗari a gani saboda kuma tsinken halilin ya fi ibada haka nauyi a gare saboda haka yawan ibadar mutum kare kada ya gane ka ba a dama ta yi mu'amala da shi ka taba mai hali kirki ba a ga wani jini ne su wa an abi hurera ta fara su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an aksari ma yahizu nasu fi ma yahizu nasu fi nasu an tambayi manzo da sallama akan abin da yawanci abin da shi ne mutane suke shiga wuta wannan abin shi ne yawanci da ake aikata da suke zamanin wuta mai niki ɗin shi ne shiga ana cewa walar da ya yi shi walar da kuma na jin wata hatta ya yi da isyama shi ne ya yi da isyama shi ne ya فقال فيمشي إلا فقال إلا جوفان الفضل يجي والفرق يجي أبو بلادي فقال ألا جوفان الفضل والفرق معناه هذا كان يجي منين يوم أبو العشير mutane suke shiga wuta da kada ko yake ala a cikin saurare ne in gaya mutane kyauta ne wasu abubuwa ne guda idan masu gudu farko yake alfawu zaki na biyu kuma alfarci al'aura mana abubuwa guda biyu mutum bakinsa yawan magana yawan magana kashe wani kashe wani kashe wani har za ka je ka faɗi wani makaranta da ka san wani kirki saka wuta haka ɓangaren kiyaye al'aura ga namiji da mace gaba ɗaya ɓangaren sha'awa gini yawanci abu guda biyun nan da shi ne mutane suke shiga da suke wasu ila an aktar ma yanzu na su bi janna haka tambaye shi abin da kuma da shi ne yawancin mutane suke shiga aljanna a kada da sun yi bayi sun da da zama sun yi furuki kyan hannu yi ta za ka da wani shi Allah ka gai shi yana yin yawan yawan ba ba ka gai yana cin karatun da hannu wata fila wa gaski ma ba iya ba ba zai karanta ma Qur'ani ya samu haka ba ne kuɗi ba ne da zai ka ga ya yi sadaka amma za ka ga ta shalinta da jinarinta sai ka ga wannan kana takama da sadaka takama da azumi sai ya riga ka shiga a jami kai can kana fama da jafi hannun ba zama mai tsari da shi wa wasu amin amin ya rawaito an isa masabin zai an isa masabin shari kara kanu ya rasu da ma ma afdal ma a afal أو ما أفضل ما أعطي المرء المسلم قال حسن الخلق رواه الإنسان yace ya mutan Allah wani abu ne mafi bikin abin da za a ba wa mutum musulmi abin da idan aka ba wa mutum musulmi ya ce a ba shi kawai wani abu ne da yake kusurin kudi yara kanka عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كمال الايمان حسن الخلق yana daga cikin cikin imani kyan hali duk imaninka in dai baka da kyawawan halaye to kana da sauyayyen imani ne rawahu bazzar imam bazzar ne ya rawato za mu karasa wannan babi na ƙarshe daga nan za mu shiga asalin lissafi ɗaya bayan ɗaya mu karanta a ɗabi'o'i saba'in halaye misali a wannan babin shi ne al'akhlaku kulluha da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil asar duk kyawawan hali da suke magana a kansu gaba daya kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sa aka koya in wani ya samu hali mai kyau shi ya bashi abin sa ya samu عن سعد عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن فقلت نعم فقالت كان خلق القرآن رواه مسلم. من كان تظن حديث الربايع سوى أن تنبي عائشة حالا من الله sai ta ce da wanda ya tambaye ta kana karatun ƙwa'ani ya ce ne sai ta ce to halinsa ƙwa'ani ne su ƙungurin karanta ayoyin ƙwa'ani ne su bayanin kyawawan halaye duk waɗannan halaye da ne karanta ne to halaye ne na Allah ya san da ba in kana so kai koyi da mazan Allah farko kai koyi da halayen sa karka yi da'awa da soyayyarsa ba tare da halayensa kana da'awar soyayyar manzan Allah haka zo gaskiya sai maka da shi ne haka zo afuwa sai mai neman fansa ne ba ka afuwa haka zo haƙuri ba ka da haƙuri haka zo kyauta ba ka da kyauta sannan kuma an yi magana sai manzan Allah da'awa da'awa ce take الأخلاق من بقايا آثار النبوة su halaye da take gari kyawawa wanda muke magana kan su suna da da shi na kowar abin da annabawa da kadari a duniya da karshe allaji karabar ɗan'o'in da suka shuɗe suka zama dubaru suka zama dubaru bayan wucewar annabawa ko bayan shuɗewar annabta wa buɗiɗa sallallahu alaihi wasallam bi ijmaliha sai aka aiko musu sifar sallallahu alaihi wasallam domin ya zo ya cike ya raya ya cike waɗannan ɗabi'o'i halaye wanda suka shuɗe da shuɗewar annabta أي بتحويل تلك العادات الحيوانية إلى الأخلاق العالية جوية ولن العادو لإلن الدبو بي با إلن المتعنبة زوى تبيئو إيمة أو كاكاوا والحالة وإذا قال سبب هكذا أحاديث يشي جئت لأتمم مكارم الأخلاق يشي نازل تقول كاكاوا وتبيئو إلى حالة ومن وجه آخر أو أو كذبا أن أخلاق البشرية كلها بالنسبة إلى خلقه العظيم الرزائل يشي دكا تبيئو تبيئوي مثل أدب إذا أكا دنغنتا أكا دنغنتا سلا حال من الله للجماعة halayen dukkan ɗan adam sai ya zama wura za'in munanan halaye. Kubanci wannan? Bari mu buga muku misali, kamar tana ta cewa kai ne haƙuri idan aka karanta maka haƙuri da Allah za ka gane kai ba da haƙuri saboda za ka ga wani abin da aka yi wa manzan Allah ya yi haƙuri da kai aka yi wa zai farin da saboda haka kyawawan halaye na mutane masu halaye kirki in aka danganta su da halayen manzan Allah su din halayen kirki sai su zama to halaye marasa kirki akhlaq sai su zama raza'ir shi ne ya ba ya buga ma misali fal hasanatu inda al-akhar qad takunu sayyi'atan badal ba'd al-akhar yace aiki mai kyau a gun wani yana ji da wannan aikin ba amma idan aka kai wannan aikin gaban wani kuma wannan aikin kuma sai ya zama mummunan aiki zunubi ko ka shi wani abin da kai kana ganin za a baka lada idan in wani ne ya yi to shi yana ganin zunubi za a rubuta masa zunubi za a rubuta saboda kai kana ji da wannan aiki shi kuma yana ganin wannan aiki da zunubi zunubi ne shi yasa suke cewa fa sanatul abrari kyawawan ayyuka na mutane waɗanda ake cewa al'abrar sayyi'atul muqarrabina waɗannan kyawawan ayyukan na abrar in aka kai gaban al-muqarrabuna to za su zama zunubai ne zunubai kamar ta harraba da tsawon kamar yadda wannan ya tabbata a cikin ilimi ta kyau za ka yi mamaki a guda a gun wani ya zama surutu a gun wani kuma ya zama abin dada yanzu misali farkon afgari min karanta ko wayar zuba ba lahu ba idan mutum zai yi fushi kar ya yi fushi don an taba shi amma ya yi fushi don an taba addinin Allah ko wannan ba mun kai shi babba har ya ta bari ya kawo jeri kyawawan halaye manyan lokaci da za kai ba ka wa kanka fushi amma ka taba addini aka taba rubuta Allah aka taba Allah aka taba Qur'ani sai ke fushi wannan matsayi ne babba wannan matsayin ba annabi Musa ya aikata sai aka ce ya yi laifi har aka ji shi hukuma aka jefa shi cikin warki ta haɗe shi a kan janne zai yi haka ga shi ka yin ya fitar yana umarsan ka kai abu annabi da ya yi abu a ce danne ya yi har aka azabtar da shi aka ba shi hukuma a kai har akan wannan abin da annabi musa ɗin ya yi aka ce da manzan Allah fasijir da hukumin rabbika wa za ta suka sayi jikuci karka zama kamar annabi Musa bayan jikuci abin da ya yi din nan abin da ya yi din nan kai kai karka aikata a gani maka yi lada ne mu a wajen annabi yunusa ya aikata ya zama zunubi har aka ba shi ukuba a kai kuma aka ce da manzo Allah ka shade kare aikata su da annabi yunusa ne ya aikata kaga zai yi abu da kasance lada ne a wani ko abin da zama to zunubi ko a sallah ne misali ka yi sallar ka kana ji da sallar ka ka yi sallah da ji wani wanda ya ji ka iya sallar zai shi a wajen sai aka yi irin wannan sallah inda shi ne zai yi wannan sallar sake wani ya kuma kana ji da wannan sallar to kamar wannan mai kyawawan halaye da ɗabi'o'i in aka danganta su da halayen manzon Allah to sai su zama tura za a yi nuna halaye saboda ilimin halayen manzon Allah kamar da kuma karanta har Allah ya ce abi wa inna ka la'ala kulli abi ولذا قال أنا حكمي بل حكمي أنا كيفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا إلى شيء ومن ذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوة كمها والحسن قد يكون قبيحا بإيذاء الأحسن na ga wannan kowa zai gane wannan yake abu mai kyau kana ganin shi mai kyau ne idan aka zo aka yi mukaranarsa aka haɗa shi da wani abin da ya fi shi kyau ka gane wannan mai kyau sai zama ba a gani Ibu ta kwanta shi ta uwa a je kana shi a wata da ake faki da wasu mota ta zamani kuma to ita wacce da farko kake mata tana da kyau sai ka fara ganin ta ba ta da kyau kin gani to shi yasa yace ahlanun nasu kuma dukkan hali in aka danganta wannan halin da halin mai zaɓa zai zama mummunan hali misali kana ji da kai mai ke canji yana kan goma a cikin gabanin ka ya yi kuma shi wani zai zai ci a wani wata an yi kuma ku ci wani ba ne wani ka bane tsari ka tsari ka bari yana da yi ka je ka canza ka kawo wani yana da yi a kan wani ma ya zo a gari hudu da aka ce su ya ka ɗauka ka ba shi yana da yi wani ya zo a gari hudu ka ba shi yana da yi wani ya zo tana raba ɗari biyar tare da ba hannun tana raba ɗari biyar to wani kuma wanda ya yi ke kyauta an aika masa misali naira dubu biyar a gane ba dubu goma aka aika masa ba wani yanzu ya tambaye shi da Allah abin da aka aika maka da nan a kuma na biyu gari da ya bashi farko ba wani yaron kuma ya zai da shi ma za a taimaka masa aka zami shi za ka bashi kafin ka ce wani abu da ta ya na kake gani kai yi kyauta da kuma mace kai da mace mai kyauta ne amma aka danganta ka da wannan abin da kai mace saboda haka har baban sama ya daina aika mishi kuɗi kai tsaye sai ce ta haɗa ni da muna mutunta wanda tura wa kawo tsanci a cikin ka bukata ya baka wanda na san hannun ka ya baka tun na zama kaga shi wannan a shi a wajen sa kai na roshi amma abun wani kuma zai ce kai kana da keta to haka abun yake tafiya akwai masu yin wannan shahararru hanyoyi da ranar jima saboda cutarsa wani shayin yake magana a kansa yake cewa walau lam yakun walau lam yakun min indihi zai nafsihi da jada biha wani yadda fi zaha sahil yana da kansa wani da kuke ganin saboda cutarsa inda za a roƙe shi a wajen ba komai a duka da ransa zai iya ɗaukar cikin ransa ne ya bayan saboda haka ne wa wasa ya ji tsoron Allah. Akwai irin wanda mutane masu kyauta babu wani abin da wai za su ce wai yana da tsada ko yana da girma sun fi so wanda ba za su iya kyautarsa ba. Akwai tsohon can a gudunar gaman na gudunar gaman ya rasu kusan sama da shekara ashirin lokacin yana kyamun lokar gama abokin za a biya sadarinsa abokanan da suke kewa yara suke kama amma ya karbi sadara kafin ya zo gida yara abokanan da za su yi su karbi sadarin su je su yi cefane na gidansa da abin da suke bukatar su abin da ya rage sai dubu su bashi ba zai iya korewa ba kaga ya tafi da cutar tunani ko ina ga wayan da yanzu gwamnoni suna tara miliyoyi biliyan na cikin ramadan na fama da yin na kishi ba da ji wani gona ya ce shi ya gayyaci mutane da kumbun shi zai musu duba baki ba saboda aka kayyata wani abu na lada zai iya zama su yi da ومن الشوكة هي تنظر الشيئة وحسنات الأبرار سيئة سيئة مقربين كما يذكرها وقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها من ذا خديجة تشي متى لما قال لها يا ابن يشي متى ذكر تشي أمام السنة وهم في شعبين أقالوا هنا هذا ولي الخليجة ملائكة ya jam'e ni ina tsoron wani abu shafe ni kalla sai ka da ce na wallahi ma yi kuzi kallahu abadan Allah da zai so zartar da sai wani abu da same ka ba har abada saboda innaka da tasirin rahima kai kana ta da zuci wa ta hannun kalla kana daukar tauriyar mutane sai ba lamarin kan yake damu ka ba lamarin mutane so kake mutane su koshi ko kana da yiwa so kake mutane su samu sutura ko kai ba ka da abin da za ka ga sutura duk kai lamurrukan mutane su ne suke damu ka shi ake cewa alkalla shi ne ya zo guda ɗaya a cikin ƙur'ani ba shi ne ake cewa kullu a cikin ƙur'ani duka su zarfi kafi sai waje guda ɗaya wa huwa kallon alamun gaba kan shi ne ɗaukan da wani ya mutane وتصدق المعدومة كان باوى wanda ba shi da komai kasafi ko ka ce kana bawa marar aiki abin yi ko marar jari jari da je yi kasuwa almadu ne wanda ba da kusan gada an ce kasabahu ya ba shi kasafi mana hanyar da zai je ci abinci ko ya ba shi jari wata siri dai ba kai mai saukar da baki mai saukar da baki ta gane ko mai ciyar da baki ana cewa al'akara ya tiri girmama bako ciyar da bako saukar da bako duk ma'ana ɗaya ne ko ka ce baki saboda a zaifin yana zuwa mufradi in ka ce zaifin biyu zaifin mufradi ne in ka ce za'ifin zaifin zaifin injini ne باقون كوبا وتعين على نوائب الدائم كما كلمة كاوى روكة شندا في تنتهو مسيبو نظام موسيقى تعزو معنى duk lokacin da mutane suka shiga wani yanayi da yunwa sai ya cire duk abincin gidansa ya ba wa mutane misali kamar lokacin boko a wani lokacin fitina da lokacin ake gane masu taimako lokacin da fitina ta taso ko musiba ta taso shi da ta ce mutu iru ala nawa'ibi dahari in wasu musibu fitintinu suka taso kana taimakawa mutane ka gudda su cikin kunci cikin fitina cikin musiba to ta yaya wani abu zai same ka ta ce ba abu da zai same ka kenan sai abin da gaga mutum yana samun sa daga ayyukansa ne daga rashin daga rashin kyawawan halayensu ki duba wayannan abubuwa da ta faɗan nan gaba ɗaya yana daga cikin makarin akhlaq wanda za su za su karanta su ɗaya bayan ɗaya a cikin littafi kawabul bukhari imam bukhari ne ya rawaito an urwa an urwa ta bin zubair an aisha daga urwa bin zubair an aisha وقال النووي إمام النووي يشير وفي هذا أشون حديثي دلالة أقوي أبن بيكي نونوا على أن مكارم الأخلاق كاوى وحالعي وخصال الخير بتجئ الخير سبب السلامة سبب الناس كتا كثيرة من مصاري السوء دقا kamar munanan abubuwa kamar abubuwan da suke rusa mutane suke lalata mutane mutumin da yake da makarin da akwafi an zaɓe cire shi cikin duk wani abin da in wasu ne za su yi su fada su halaka shi a ƙarshe abin da zai zo musu ɗabi'o'i guda saba'in an yi saɓani a kai رواية عائشة كمان كنت جميل فدي ففي رواية من عائشة رضي الله عنها أنها أشرف في ومكان الأخلاق كنت جومني وفي أخرى أنها أو رواية أنها بدء وستون ستين دقيقة كين كين بدء وعليها سرنا على تعليق الكتاب من أنفهم دون رواية لي وجنكاو مكارم الأخلاق في سبعين وفي رواية عن عبد الله بن أمر بن عاص أنها أربعون وسكت في مكارم أخلاق أنس أربعين أولنا رواية وفي رواية أخرى عن عثمان عن عثمان بن عفان أنها مئة وسبعة عشر خلقة ɗabi'o'i kyawawa makarin a kira ɗari da goma sha bakwai ne وفي أخرى عن أنس أو الرواية أقول أنس أنها بضعة عشر بضعة عشر وثلاثمائة سنتين أكلين وقوم شاء عن شيء بضعة كو بضعة أنا مثل شاء مثال سما وقوم كمان قوم شاء جاء وشاء وشاء وشاء من أجل شاء بضعة كو بضعة وفي أخرى عن سليمان بن يسار أو الرواية أنها ثلاث الآية فالرؤي حالا مكان الأخلاق في آية أكل ستين شين أدب الجبر أن أدب رواهن ابن أبي الدنيا في مكان الأخلاق والذكى رواية ابن أبي الدنيا الشين ذات الدنيا مكان الأخلاق شين كالوثيقة تتكين شين بيت وبيتنا wato ɗabi'o'i makarin akhlaq manya manya wanda ake nema ku ɗabi'antu ku zama ɗabi'o'i ku halayen ku ko da da wahala waɗannan su sabbin ɗin wanda za mu fara karatu a kan su gobe insha Allah kuma mun kawo muku bisdosu a farkon wannan littafi ɗaya zuwa saba'in abu na farko daga ciki ne al'ishiratu bin misali wal bukuku bihinna inda gobe insha Allah da shi za mu koma assalamu alaikum wa ta'ala ni a da yawa ta da jiya da ta saboda